نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم فصل wannan fasali ne na ƙidul wudu'i abinda ke walwale alwalla in ma hadasun in ma ya kasance hadasi waton kari kenan abinda zai kare alwalla wa huwa al-kharijul mu'tad min al-makhraj al-mu'tad abinda ake ce ma hadasi shine duk wani abin da ke hitowa kuma ya zan al-mu'tad an saba da hitowa ne banda abinda ba a saba da hitowa dai ba kamar irin tsakuwa don za hitowa mutum ga dubura ko ga gaba ne ko tsutsa duk ba su kaya sannan tana hitowa min al-makhraji daga mahita al-mu'tad wanda an ka saba da shi kaga banda mahitar da ba a saba da mahitar da an ka saba da ita ita ce mahitar boli ko mahitar ga'idi wanda wanda an kawo wata mahita daban wadda ba mota ne sannan ya ce fi sihati ga lahiya banda abin da ya hito cikin rashin lahiya shi ma bai cikin naƙidu abubuwan da ke rura a wallah kamar irin salasul bauli ko salasul mazi haka wannan rashin lahiya ta wannan salasu ɗin da ya kai yoyon hutsarin da ya kai bai kada alwala saboda ya riga ya san mai rashin lahiya ko yanzu ya koma alwala haka sai ya koma ya tsaya to sai ba mu misali ni aka ce min hadasi ya ce min rihin shi ne rihi hadasi na dan mutum ya alwala bayan ya ƙara alwala sai ya rihi to alwala ce ta kare wa ga'i'in ko ya yi ga'i'in sunan wurin da ake yi ne na sai an ka ba shi shi saboda kazanta ne wa baulin da bauli fitsari wa maziyin da mazi wa wadiyin da wadi wa maniyin da mani duk waɗanda a hadasuna waɗanda duk sun ka hito wa mutum to a wallahi ta kare yace bi ghairi lazzatin mu'tadatin da wani jin daɗi wato wanda an ka saba da shi ya zama wato lazzatin mu'tadatin jin daɗi wanda an ka saba da shi da yan wanda ba a saba da shi na ba shi bai komi shi bai tsammanin da ya hito bi gairi lazzatin mu'tadatin shi bai sa janaba amma dai yana kare alwala bai sa janaba amma yana kare alwala wahadin da ruwa horhoro irin waɗanda kan jima mata irin ma'ul ƙasa ko kuma su ruwa hurhuru dai waɗanda ke hito masu alawa to duk irin wannan yana kare alwala duk cikin ahada su za a sawa sai ce la hasan ban ce masu watan tsakuwa ba mutum na yi alwala sai tsakuwa ta hito mai ka dubura sai ko ta gaba ne wadudin ko kuma tsutsa ta hito mai to duk alwala sai tana Allah ya yace walau ma a azan ko da tsutsan nan sadda za ta hitowa an ga ku hankalanta na ta dubura ta an ga ku hankashi nan bisa gare ta ko kuma boli na an ga damshi sanyin boli bisa gare ta to ko da da shi na hito alwala sai na Allah ya lau saboda ba a saba da tsutsa ta hito ne ba ko ko tsakuwa wala min suqubatin haka nan alwala ba ta karewa don buli ko ga iya hito mai daga wata huduwa huduwa ta an kai mai an ka kama hisso mai buli ko haidi kaga ai ba makharajin mu'tar ka san can ya ce min al makharajin mu'tar wannan huduwar da an kai mai ba mu'tarin na ba dan haka baya kada sai sashir ya ce illa ta hatal ma'ida sai ya irin huduwar da an kai can ƙasa ga uwa hanzanya wadda ta zama makuhin bauli ne ko ga'idi ne sharaɗi na farko kenan na biyu wansa da mahitar bolin da mahitar ga'idin sai sun ka haɗe yanzu babu inda ya ka boli ko ga'idi ba wadda kusurar da an kai mai ƙarfin uwa hanzanya to yanzu dusar da boli ya fito nan gobe a biya zan tare da saboda yanzu bai da wata mahita yin ba don waɗancan in sadda sun kulle wala salasun lazama hakanan kuma waton yoyon hitsari ko yoyon rihi wanda ya lizince shi nisfar zamani rabin zamani ka gane ko ya zama mahi yawa rabin yin ne duk suna ɗaga sabi aksara to da mahi yawa a alwallah sai na walwalewa da mahi yawa wa illa amma idan bai lizince shi ya kai nisfar zamani ba ya wuce ya wuce haka nan to na kada zai walwale alwala in bai kai nisfu zamani ba illa har yanzu nisfu zamani na ko wa illa to in bai kai nisfu zamani ba yana da yawan tsarin amma ba da ya kai mai da yawa a wani su zamani ba ta walwale mai yawa awo ya wuce in su zama awo awo to na kada kwarai yana walwala da wallah wa in ma sababun kasancen ya ce ma in ma harisun da gaske abubuwan da ke walwala da wallah in ma dai ya zama hadisi na ɗai kenan karan kai ne wa in ma sababun ko kuma ya zama sababin hadisin shi ba hadisi na ba amma dai shi an musabbabin hadisi dan za ka yi hadisi ba ko sani ba to huwa shi sababin nan zawalu akalin gushewar hankali ya zama bai san ma yayi ba hankali ne ya gushe ya ce gushewar hankalin nan ba wai sai wagga hauka ba wa in bi naunin sakila to tun da an ka ce koda da kwana mai nauyi to ina ga gushewar hankali kenan da takwa kaga ita amma yin gaskiya dan shi ya ce wa in bi naunin sakila koda ko kwana na ya ɗauke mai nauyi wani ya shigo ɗakin da ya ga kwana bai sani ba wani ya tashi ya fita bai sani ba kuma kwana mai nauyi kenan shi alama ne sannan kwanan nan walau ƙasa ko da ya gajar da kwanan minti guda na ya ɗauke shi ko minti biyu amma fa mintin nan guda ko biyu wani ya shigo bai sani ba wani ya fita bai sani ba to alallah ta kai wa walam subalighin man yultazu bihi adata daga cikin asbabu bayan gushewar hankali to da shafar jikin waton wanda yake baligi baligi na ya shahi jikin man yultazu bihi wanda ana jin daɗi da shi adatan ya al'ada adatan miji da mata ko namiji da wata ajanaba ya wadda yultazu bihi adatan abinda ya an kace manyan tasu ya kan don ya hidda muharramai don ya yi musafaha da mata mahaifiya dai ko ƙauna dai ko ɗaya dai ko ya dai to duk layin tasu bihi adata ba a ji shi ba a jin daɗi da shi da al'ada to irin wannan bai kara da wannan a'a manyan tasu bihi adata don ya taɓa wata ajina ba ko ya taɓa mata dai ko wata wadda za a iya jin daɗi da ita dai a raka walau li zufurin ko da ku akai mata ta taba kal yakat mubalaga aw sha'arin kai ko gashin tana jiya aw ya jawo gashi aw bi ha'ilin kai ko bisa shamaki na bisa zani na taba jiki amma sharadi in ka ta lalla ta ya sharadi ya yi muhimmin ban da kila ne komai wani abu da ya amso tattaɓe jiki ne ko taɓe jikinta ba da muhimmin daɗi ba wannan alalala ya da take an waje da ha ko kuma a'a bai na hijin daɗi ba amma ha ya ji shi bai na hijin daɗi ba ta taho ne komai da za a ta da yana masallaci tana taɓi ne sai ya ji daɗi sai alalala ta kare a sake ta wa illa amma in bai na hijin daɗi ba bai samu daɗin ba to fala alwala lahin da rabu illa alƙubla ta face sun banta da famin da baki sai fa'in sun banta matar sayayi bifamin ya kama baki ne da bakinta to wannan kan famfin famwa da laƙar shi ka alwala ta kare babu wani jiran kasar lazzata au waje da hakun babu wannan mutlaqan alwala ta kare la bi lazzatin min nazari alwala ba ta karewa idan mutum ya ji daɗi saboda kallo min nazarin ya kalli mata ne ya ji daɗi au fikirin ko kuma tunani mene tunanin ta yayi ya ji daɗi walau al'aza ko da ku zakarinsa ya tashi saboda jin daɗi to duk dai alwallat tana nan lahiya wala bi lamsi saghiratin hasana a walla ba ta karewa dan ya taba karaman yare la ta sahawa ba a shawar ta shekara biyu ta shekara uku shekara biyar sai ai shawar ta ya tabe ta walla sai ba ta karewa aw bahimatin ko ya taba dabba alwala sai ba ta karewa wa masu zakarihi daga cikin asbab daga cikin abubuwan da ke kare alwala to akwai taba zakari in mutum ya alwala ya taɓa zakari ne nan masa zakara ko kuma ta wata in ji hadisi duk wanda ya taɓa zakari ne su sake alwala to zakari ne almuttasili wanda asaradde a banda wanda guncewa ya ɗauko tsari mai shi an kai ɗauko don shi suka sa almuttasili wanda asade da shi to shi kan alwallah kai ta kare in ya taba shi amma in in ka ka tsatsi na dauko guntu to wannan alwallah ta lafiya la take yace mutlaqan sake ba kaidin wai ya ji dadi ko bai ji dadi ba da ya taba ga kai ne alwallah ta kare mutlaq sannan bi fadin kasin ya tabe shi da cikin tahi au jambihi ko jihi ne sashi ne au usbu'in ko da farci kazalika shi ma cikin farutta ko da gehensu ya ce kai walau za'ida ko da cindo kasan akwai masu ƙarin harshe shidda shidda to wannan cindon ko da shi na a rana ta kai amma sharaɗin cindo ɗin a hassa in yanzu yana motsi in yanzu harshen shi da kai ne yana motsi ga kowane harshen mutum na yan motsa to wani cindo mutum bai yan motsa shi sai dai ya motsu tare da motsa wanda yake daga yayi shi na ce ‘yan hafsa in yanzu yana motsi wata sarrafa yanzu yana juya amma in bai motsi shi kenan bai kada labe masu duburin alwallah ba ta karewa don ya taɓa dubura kai in dai tashi ta taɓa ba ta wani ba to alwallah ba ta karewa au un saye ne ko kuma ya taɓa nun saye ne alwallah sai dubba ta alwallah ya taɓa nun saye ne wala bi muslim ra'atin farjaha haka nan alwala ba ta karewa don mace ta taɓa al'aurarta mace ta sai ta shaki farjinta a alwalata ba ta karewa ya ce kai walau aldafat a kasan suna saɓani wakila in aldafat alai halwudu to shi ya kai akan cewa koda shi a kauri ya ji koda ta nutsar da farcinta a ciki to alwalata ba ta karewa inda makasin ya faɗa ma cewa shi zai ɗauku a kwalu inda Hussein wa in ma ghairuhuma in ma wani hadasi da sababin hadasi duk waɗanga harussa na da babu nasu to ko wanin su ni a wanin su da huwa ridda shine hita musulunci a agalan nawa mutum ya alwala sai hudu wata kalima wadda za ta fitar da shi daga musulunci lallabi akai saboda duk wanda ya rida faƙar haɗiɗa amalu aishi ne gaba haɗe yalar to don haka a bazan alwala an ka ce to alwala amma ba alwala ɗaya ta ba duka aiki ne ya tashi aiki wa shakku fi naƙiri ba da tuhurin ulima haka nan kuma daga cikin abubuwan da ke kare alwala akwai shakku finnaƙiri ga yin abin da ke kare alwallah ba da ɗuhurin bayan tsarki ulima da an ka sani ka san kayi alwallah to amma wani shakku shige ka shi sai da ka yi tsarki ka taho kai alwallah koko sai da ka yi alwallah ka kama shakku ka san kayi wani abu da ka kada amma dai kana shakkun shi abin nan mai kar alwala na ko bai kar alwala a shi ne a shakku fin naƙiri wa aksu ko kuma sun kuye ne na cewa shin tsarkin ya fara rigaya sannan alwallat ko alwallat ta fara rigaya sannan tsarki shi ne auki sadiki min huma ko yana shakku ga abin da ya rigaya shakka cikin su cikin alwallat da da tsarkin da da awo war riga walau ɗara fi salati stamarra da a ce shakkun nan cikin sallah na abko mishi ya gane suna sallah sai kama shi shi ne alwala ina ko da alwala don akwai abin da ne yake yana kar Allah ko bai kare a shakkufin naƙidi kaga a shakkufin naƙidi suna yi wa wani abu na wanda yana iya kar Allah ko bai kare ka shi ya kashe ko kuma wani ya riga ya cikin su shi tsarki ko alwala to istanara ci gaba da sallah in sa kuna shi to sun musu annan in ba na tsoro in tsarki ya bayyana mai cikin sallar cikin sallar shakku ya taho mai amma bai samu tabbaci ba ya ci gaba da sallah ɗin sai cin tsarki ya bayyana mai to lalle sallah ta yi bai mai suwa kenan in rashin tsarki ya bayyana mai kaga sai ya saki walau shakka da dai a ce shakkun da ya kama shi hal ta wadda'a shakku ya kama shi mai sallar gara nake wai ina da alwallah ko ban da alwallah ya kama shakku to kada shi kaki sallah kawai shi shi alwallah ba a sallah da shakku wa mana alhadasu salatan to hadasin nan da mun ka ambato suna hana sallah in mutum bai da alwallah to sallah haramun ta gare shi waɗawafan yana hana mai ɗawafin ɗakin kaba wa masta musafin da taɓa alƙur'ani cikakke kai au juz'ihi ko juz'i ne ma ba a son shi taɓa wa katbihi ba a son shi rubuta shi wa hamlihi ba a son shi ɗauke shi wa in bi illaqatin ko da ko da marata yi qur'ani yana cikin gawaka to baka ɗauka au saubin ko cikin tuhahi cikin wani zani an kasa shi illa li mu'allim sai fa in malami ne aw muta'allimin ko dan makaranta wannan ka ai mai ruhusa shi malami kullum yana ta'ammuli da alqur'ani shi dalibi kullum yana ta'ammuli da alqur'ani to sa su koyo shi su yi alwala akwai akwai nau'i na takalifi to sai an ka dauke musu wa in ha'ida an ka ce kai ko mace ta mai al'ada tana dauka qur'anin ta in malama ta ko daliba ko tana al'ada kwarai da gaske wa in ha'ida ko da mai al'ada ta
muta'allima in ce mu ce haƙiƙan ɗin ga muta'allima ce.
Awo muta'allima ƙwarai da gaske ƙwarai ku ko mu'allima ce ƙwarai da gaske ya halarta ta ɗauka ƙwarai ku amma lajiru ba ɗan da mai janaba saboda shi mai janaba yanzu yana iya shi da amma ita mai al'ada ba sai ta jira sai an kwana ba in gudana ko kwana guda ba to dan shi an kai masa rufa shi mai janaba ba a yi mai ba kwarai da gaske a wala wallahi bai halta yi kaza kwarai da gaske wallahi kwarai lalle tabbas ya halalta ɗaliba ta ɗauka ko malama mai karantarwa kwarai wa illa hirzan sai kuma in hirzi laya gisafir an ka sata cikin wada an ka ɗinki laya ta an ka rubuta ƙura'ani to ana wannan kowa na ɗaukar ta wa illi junubi ko da mai janaba na ko mai janaba na tun da zai an sata cikin satin ko yauci ana shiga da ta kadi amti akin kusidat kamar inda waton ƙur'ani na an kasa cikin kaya jikakkata ta daya hasa tuwa yanzu kasa kayayyakinka sai ka ɗauki ƙur'ani da kasa ciki to kana da dama ka ɗauki jikkan nan an ka nufi ɗaukar kayan nan duna hu ba a nufi ɗaukar ƙur'ani ba ko kai nan ƙara shi kai duna ba ƙur'ani an ka an ka an ka ɗauka.
lalle dan babu shi Hawa babu shi.